اللهم صل صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الامور كلها وجعلنا من كتاب واتنا في الناس واتنا في الناس سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الله رب الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بهاد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد أن أمسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba yau shida ga watan biyar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu daya da 446 daidai da takwas ga watan sha daya a 2024 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan littafi mai suna muktasar sahih bukhari wanda aka fi sanar da suna a tajirid sari li hadis jami'ar sahih yau za mu sake shi sabon littafi a cikin izinin Allah madaukakin sarki kitabul kusufi littafin da yake magana akan hukuncin da yake damfare da kisfewa na rana ko na wata yau saboda Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa yakan kawo ayoyi daban-daban a mutane amma in ya kawo aya ya kawo ta ne don ta zama abin la'akari ba aya ce za ta zama la'akari ba a za ta zama abin la'akari wajen kaɗaitar da mu ƙudurar Allah madaukakin sarki abinda muke ganin kan ba zai yiwu ba sai Allah ya farar da shi to yanzu Allah da ya farar da shi shine ake so hankalin mu koma zuwa gare shi mu san cewa zai iya yin fiye da haka saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam idan ka bashi a matsayinsa na ɗan adam al'insan zan aka ce al'insan ba ce muslim ko mu'min ba dan adam a matsayinsa na dan adam to zaka ga ayyukansa munana ne zaka alqur'ani in yace innal insana sai yace lazalumun sai innahu lafarihun fakhur ko innal insana kulika halu'an saboda ajmujarradin dan adam to ɗabi'ansa ba masu kyau bace sai dai idan musulunci ya shige shi imani ya shige shi don haka shi yasa in an kyale dan adam zai je bauta rana zai bauta wa wata zai sassaka gunki ya bauta masa zai bauta wa bokaye zai yi kowane irin sharholiya amma idan haske musulunci ya zo ya shige shi to sai ka ga ya dawo kan hanya sai zama kuma wato kenan abin nan yasa ce wal asr innal insana lafi khusr to masalla ce ilal ladina amanu duk dan adam yana cikin hasara in an bar shi a mujarradin kasantuwansa dan adam amma sai Allah istisna ya ce sai da suka imani ila zina amanu amil salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wayannan sifofi guda hudu su za su dawo da dan adam ko sai zama wato kenan abin nan yawwa amma Allah madaukakin sarki ya halice shi a cikin irin wannan dabi'a to in wannan aya Allah ya kawo ta to sai ta zama wa'azi da ibra ga dan adam ya shiga taitayinsa cewa ubangiji yana nan shine mahalicin sama da kasa shine mahalicin wayannan abubuwa sannan ubangiji wato kenan ya da iko akan komai sai ya komo zuwa ga Allah kar ya damfara zuwa ga ayar so da yawa in ayar ta faru sai mutane su koma su kafe kan ayar in an ga abu yanzu misali bishiyar da ta tashi a nan dambam bushasshiyar bishiya wanda shekara da shekaru sararre ne ya zama kore a kwance sai ga shi ya tashi ya tsaya sai mutane suka zai sana neman tabarruki a jikin bishiyar maimakon su lakari da ubangijin da ya tada bishiyar a matsayinta na aya cikin ayoyin allah maɗaukakin sarki ko kuma allah ya bulbular da ruwa a wani guri sai su koma kan ruwan maimakon su koma zuwa ga ubangijin da a cikin ayoyinsa ya bulbular da wannan ruwan ko kuma wani abu na ban mamaki ya faru to sai a koma kan abin maimakon a koma wato kinan kan ubangijin da ya kaddara da wani abu to wannan babi zai karantar da mu ɗaya daga cikin irin wannan ayoyi shine al-kusuf shine kisfiyar rana ko kisfiyar wata babu na farko ce babu salati fil kusufi aw fi kusufi shamsi babin da yake magana akan hukuncin sallah idan rana ta kisfe kaga kenan rana ta kisfe aya ce wanda dan adam ba zai iya yin ta ba don haka me ya kamata yi sai ya koma zuwa ga Allah manzo Allah sassa daga cikin ɗabi'unsa in alamara suka dagule masa sai tashi je ya sallah to yanzu an ce idan rana ta kisfe muka shiga firgici me za mu yi mu koma zuwa ga Allah wannan babu shi yake so ya koyar da ya karantar da mu hadisi na farko an karbo daga abi bakrata Allah madaukakin sarki da shi ke cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fankasafati shamsu wata rana muna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatsam kawai sai rana ta kisbe sai rana ta kisbe ba sa ankara ba suka ji a rana ta kisbe dan haka fakaman nabi sallallahu alaihi wasallama ya jurri rida'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura hankali a tashe fifiyu fifiyu yana jan bargonsa a ƙasa bai ma san bai rataya shi daidai ba saboda firgici hatta da kalal masjida daga nan da ya tashi na yi masallaci saboda haka duk abin da ya faru na rikici maza Allah ga Allah yake komawa ba wani Allah ba hatta da kalal masjida har shiga masallaci fada kalna mu mako sai muka shiga maza Allah sallallahu alaihi shiga kirdaki ya tashi na ragaya za ta zauna ya shiga sai mu kawai sai muka shiga fasalla bina sai kawai ya samu a sahu muka alwala ya samu a sahu ya mana sallah sallan da ya mana raka a taimi raka'o'i guda biyu ne kacal amma ba idan da wannan raka a biyu ba hatta jalati shamsu har sai da rana ta yayi raka biyu ne kacal amma saboda tsananin abin da yake kunshi a cikinta na tauhidi to sai da ranar ta yayi tukunna bayan an idar da sallah faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shamsa wal kamara layan kasifani limauti ahadin lalle tabbas da rana da wata ba sa kisfewa saboda mutuwar wani mutum daban ba sa kaga kenan idan irin wannan matsalar ta faru a matsayinka na malami akwai bukatar ka tashi kai irshadin mutane akan wannan abu ka nuna musu gaskiyar al'amari idan suna da wani tunani a kai wanda akwai kuskure a cikin wannan tunanin sai ka kau da wannan tunanin sai ka amfani da wannan damar sai ka komar da su a tukinan kan tauhidi ta haka yake ce masa yake ce musu layan sibani limauti a harin ba sa kisfewa saboda mutuwar wani mutum ko ma waye shi don haka fa'iza ra'aituhumuhuma idan kun gansu fasallu to sai ku je ku kama sallah kawai in kun gansu me zai in kun game yawwa yawwa yanzu anan yana da ra'a yana yana ra'a da ma yana a cikin ka'idan sa yakan dauki me fi'ilai guda biyu ko zaka iya cewa ra'a muhammad ra'a muhammadu sayyaratal jamila zai daukan guda biyu to yanzu anan ma maf'ul guda biyu ne faiza ra'aytumuha ay faiza ra'aytumuhuma kasifataini in kun ga su su biyu suna yin kisfewa ba wai in kun ga rana ba domin idan muka fassara ashe a matsayin faiza ra'aytumuhuma huma fasallu in kun ga su kai sallah da kaga rana sai ka tashi kai sallah da kaga wata sai ka tashi kalla wannan bai da iyaka amma ma'anan wannan shine idan kun ga su suna kisfewa kun ga rana tana kisfewa to ku sallah kun ga wata yana kisuwa ku yi sallah don haka kaga kenan yana da kaidi ko sai ku tashi sai ku yi sallah na ɗaya kenan wada'u na biyu ku ta addu'a ku ta addu'a ku ta addu'a kuna roƙon Allah madaukakin sarki hatta yanka shifa ma bikum har abin da yake tattare da ku din wato kenan na kisuwan ya zama yayaye mun fahimci wannan da suna da wata akida in ka ga rana ta kisfe to ko dai wata babbar dabba ta mutu ko ta haifu ko wani babban mutum ya mutu ko an haife shi ko an haife shi to sai ya zama incidentally lokacin da aka yi wannan dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim almu'azzam ya rasu sai kuma rana ta kisfe yanzu mutane za su kadara kan me akida su ta da saboda babban mutum ya mutu dan gidan manzon Allah ya mutu don haka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manufarsa a rayuwa shine karantar da mutane musulunci ba yana son nuna musu darajarsa ko ɗaukakansa ko matsayinsa ko so yake a bishi ko ta yaya ba a'a su fahimci mai gaskiyar lamari sai ce musu ba dan ibrahim ba ne ba dan kowa ba babu wani mutum a duniya nan da in ya mutu rana za ta kesfe kagari akwai wanda suke cewa lokacin da aka kashe sayyidina hussein wai rana ta kesfe sama ta yi ruwan jini meme da sauransu za ga cikin wasu daga cikin littattafan tarihi waɗansu sun rubuto su tare da tantancewa cewa wannan ɗin kurafat ne waɗansu kuma sun rubuto su ba tare da tantancewa kawai ma musu yi da cikin tarihin kulafa ya faɗi wani abu kamar irin waɗannan da sauransu cewa lokacin da sama ta ta abin nan wato ya rubuto ba tare da tantancewa ba wasu kuma suka rubuto kamar yanzu kamar tafsirin da muke da su kaga yanzu tafsirin sawi zai kawo maka duk kisosi ba tare da tantancewa ba amma tafsirin kurtubi zai tantance maka wannan isra'iliya ne ga matsayinta wannan kuma ga matsayinta zai iya tantance maka haka kurtubi yake amma sawi zai kawo maka kisar kawai shikenan kai a matsayinka na malami ka je ka tantance lokacin da za ka yi ma mutane tafsiri mun fahimci wannan to saboda haka wasu na cikin malamai sun kawo hatta mutuwan sayyidina hussein to amma kaga ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yasfali mawti ahadin ba sa kisfiya saboda ranan saboda mutuwar wani da haka in kun ga su ku je ku yi sallah wada uku addu'a hatta yanka shi ma bikun har abin da yake tattare da ku yayi sai ya ga musu gaskiyar lamari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja yake so sai ya kafafa ya ce saboda ɗansa ne sai ya kara ma kansa daraja a gurin mutane ya kara ma ɗansa daraja a gurin mutane haka ne amma idan allah ya kawo zamani kamar na yanzu nan da yanzu ake zuwa a dogon bincike akan luna da solar eclipse sai aka gano cewa ga dalilin ga dalilin saboda abokan gaban musulunci yanzu sai sai dariya a musulunci saboda ba don mutuwar wani ba ne ga reality yanzu bincike na zamani ya na tabbatar mana da yaya ake samun lunar eclipse ya ake samun solar eclipse ba don mutuwar wani bane ba don abin da kowa bane kuma ga lokacin da zai fara har ma zaka ji ana cewa rana kaza za a ke suyewa rana za a ke suyewa wata guri kaza a guri kaza intensity dinsa zai fi karfi akan guri kaza duk wannan bincike ne kun qur'ani ya tabbatar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duk abin da kuke yi da binciken da kuke duk Allah ko duk da haka yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan sadaka yanzu in science ya binciko sai kaga an ce wannan kadiya ba haka take ba sai su dariya a musulunci da musulmai amma nisa sama shi ba wani daukaka yake so ba sai gaya musu gaskiyar lamarin to yanzu kuma da ta bayyana yanzu kaga mu kuma a wannan zamanin sai mu dada mutunta shi cewa ashe annabi sama dai abin da yake kokare karanta da mu shine musulunci mu fahimci gaskiyar lamarin addinin musulunci mun fahimci wannan yanzu akwai kadiyar da ta fito akan haihuwa inda Allah ya tsawara dan adam a cikin ciki tun daga mani zuwa jini zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza sai daidai a wannan zamanin da likitoci suka bincike suka zo suka gano suka zo suna bayani sai ga irin su zakirin na hesu ce musu a already ai mun san wannan tun shekara 1400 da suka wuce a ina a cikin alkur'ani sai su ɗauki alkur'ani su karanta su karanta su karanta su exactly kuma abin da yake faruwa kenan dalilin wannan sai ga sun musulunta an samu irin wani cases da yawa saboda me ba a yi abu a dukunkuna ba gaskiyar labari haka take kuma shine asalin reality mun gane wa fi riwayatin a cikin wata riwaya yake cewa walakin sai dai in kun ga rana da wata sun kisfe yukawwifu Allahu bihima ibada Allah yana tsoratar da bayansa ne yakan tsoratar da bayansa Allah yakan kawo aya don ya tsoratar da bayansa yakan kawo aya don ya tsoratar da bayansa ba sai lalle ta kiswewa rana ko ta kiswewa wata duk inda kuka ga aya to ku tsorita ko kamar irin su irin su girgizar kasa kamar irin su iskar da ake kawa ta Katarina ne ko ta wani ne da sauransu ko ruwan sama mai tsanani irin ruwan mai duguri nan da ya zo shi ai kaga aya ce ta ina zai zo shi wani mutum ce ai akwai wani injiniya wani dan azare tun shekara talatin ba ya ba su ce a mai da shi ya zama kaza ba haka ba zai zai kaza kaza kaza kaza yanzu da sun bi shawarar su ba san cewa ba haka bane wannan lokacin sa yayi dole haka za ta faru in ya sun yanda yake ma ruwan zai tsallaka shi ai Allah madaukakin sarki ya kawo zamanin da yake so fitar da wata aya irin tasa yawa to Allah ya ka tsoratar da bayinsa da wannan wa da karrara hadisul kusufi kathiran wannan hadisi da ya magana akan kisfewar rana din nan ya fito ta gurare da yawa da yawa daban wa fi riwayatin a wata riwaya daban wanda aka rawaito ta daga Mugira bin Shu'ba kun ga wancan daga Abi Bakra ta ko to Mugira bin Shu'ba Allah madaukakin sarki da shi yake cewa kasafati shamsu ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rana ta kisfe zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kuma sai aka yi muwafaka yauma mata Ibrahimu ranan dansa Ibrahim wato kenan Allah ya masa rasuwa faqala nasu sai mutane suka ce a kasafata shamsu limauta ibrahima ai mutu a ranar nan ta kisfe ne saboda mutuwar ibrahim dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam musu a'a ba haka bane inda shamsa wal qamara la yankasifan lil mauti ahadin da rana da wata ba sa kisfewa saboda mutuwan kowa wala li hayatihi ba sa mutuwa ba sa kisfewa saboda haifan wani don an haifi wani babban basarake ko babban malami ko babban mai mulki ba za su kisfe ba sai dai bai zara aitum idan kun game rana da wata sun kisfe fasallu ku je ku yi sallah wadda Allah ku yi addu'a ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba ku kariya a duniya da lahira da sauransu mun fahimci wannan babu sadaka fil kusufi babin da yake magana akan wato kenan hukuncin sadaka idan kusufi ya faru in kusufi ya faru za a iya yin sadaka kamar abin da ke so ya nuna mana shine shi kusufi kasatan musifa ko firgici ammatan duk lokacin da aka wani karisa ta zo ta daga hankalin mutane daga cikin abin da za a iya yin sadaka don Allah maɗaukakin sarki ya yayi kawai da hausa suke cewa sadaka maganin bala'i da sauransu za a iya yi ko bara a yi ba a cikin ruwaya tana na aisha Allah maɗaukakin sarki da daidai take cewa kasafati shamsu ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya? ba ok fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi nafi rana ta kisfe a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na abinda za mu yi la'akari can yake cewa kuna inda rasulullah sallallahu Alaihi wasallam kasafati shamsu haka ne sai amfani da kaulasan nan kuma ta ce kasafati shamsu sai ta amfani da ha mai bambancin wayanan abubuwa guda kuma duk a ranar ne kenan za a iya faɗan wancan ko a ce kusufi ko kusufi duka ɗaya ne tunda can kaga na farko abubuwar da ta ya yi amfani da wannan na biyu mugira bin sha'uba shi ma ya amfani da kaulasan nan kuma uwarmu nana aisha ta yi amfani da ha sadaka za a ce kusufi shamsi ko kusufi shamsi duk da wasu malamai suna tantance sun ce in ka ce an ce kusufi a wata ne an ce kusufi a rana ne to amma kaga anan duka biyu sun bayyana a rana ita kadai mun gane yawwa saboda ta rana ta kiswe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma mutane sallah a cikin masallaci fa qama fa atala alqiyama ya tsaya yayi karatu kuma yayi dogon karatu sun maraka'a sannan sai ruku fa atala fa atala ruku'a sai ya tsawaita ruku'i din ba fa qama sun makama sannan sai ya sake tashi ya tsaya ko fatalar kiyama sai ya sake tsawaita tsayuwar wawa dolar kiyamil awal amma tsawonta bai kai tsawon tsayuwar farko ba ma'ana fa duk karatu yake in ya karanta fatiha sai ta karatun alkurani ta alkurani sun maraka a sanar sai sake ruku'i na biyu kaga sallah daya ruku'u biyu da da muka saba sallah raka daya ruku'u daya to yanzu an yi sabanin wannan raka daya ruku'u biyu fatalar ruku'a kuma duk sake tsawaita ruku'un wa dona ruku'ul awwali amma kasa da ruku'in farko mun fahimta thumma sajada fatala sujuda sannan sai sujada sai tsawaita sujadan thumma fa'ala fi raka'ati thaniya ba ya gama raka'a ba sannan sai aiwatar da haka a raka'a ta biyu ta biyu misla ma fa'ala fil ula irin yadda ya raka'ar farko haka ya raka'a ta biyu ma summan sarrafa sannan sai sallama sai sallama a lokacin da ya sallaman nan wakadin da lace shamsu ranar har ta riga ta yayi wannan kusufi din ya bace fa khataban nasa sai tashi sai ma mutane kudu ba mun fahimta cewa mun faɗa cewa idan lokacin da wani abu ya faru to da zaran abin ya faru yana da kyau malamai su amfani da wannan damar maza maza su irshadi su musar da mutane akan abin da ya kamata a nisar da su akai kun ga da dai suna zaune abin su hadisar ta faru don haka ba lokacin wa'azi bane da ya tashi da ya faru sai zai sallah bayan sallah sai kuma ya amfani da wannan daman yayi musu wa'azi mun fahimci wannan fa khataba nasa sai ma mutane kutuba a tsatsakin kuduban fahimidallah sai ya fara da gode wa Allah to aka shi sa kowace kuduba ana fara ta da alhamdulillahi ko innal hamdalillahi to da yawa idan ka je akan mimbari na juma'a malami ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka ce bai san ka'idar kuduba ba ba a fara kuduba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a fara ta da bismillahir rahmanir rahim da hamdala ake kara ta kawai alhamdulillahi almawsuf bi sifatil kamal wa kamal sifat har zuwa karshe ko kace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa wata kinar abin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yi shine sai fahimidallahi ya gode wa Allah madaukakin sarki wa asna alaihi yema Allah madaukakin sarki kirari yema Allah madaukakin sarki kirari ko addu'a kake so kai Allah ya amsa maka ka gode wa Allah kai wa Allah madaukakin sarki kirari sannan kai salatu annabi ثم قال sannan sai annabi sassa ya ce musu inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillahi lalle rana da wata ayoyi ne guda biyu cikin ayoyin Allah madaukakin sarki layan khasifani kun ga amfani da khana su su biyun nan ba sa kisfiya limauti ahadin wala li hayatihi saboda wani ya mutu ko kuma an haifi wani fa idza ra'aytum zalika idan kun ga haka ya faru fada'ullaha wa kabbiru ku yi addu'a ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yaye muku sannan ku kabbara mana ku girmama Allah maɗaukakin sarkin da ya sa wannan hadisar ta faru ta kisfewar ko kuma ta ayar ko ma ta menene wasallu ku yi sallah ku yi sallah ko wata sadako kuma ku yi sadaka kuma ku yi sadaka yanzu duk wa'annan yayi amfani da wawul atafi wawul atafi kuma muka ce qaidan talata fi maza la tafidu tartiba wala me wala ta'aqqub wala ta'aqqub yawwa saboda haka ba lalle ne a jere suke ba la'alla sai da aka yi sallar a wajen a cikin sallar aka yi kabbara sannan bayan ayi da sallar aka yi addu'a sannan ko sadaka ta biyo baya wallahi ta'ala alam sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummata muhammadin yanzu kuma dama yana da wani abu da yake damunsa a zuciya oke wannan hadisa ta faru eh ta faru to an yi sallah danta an yi wa'azi danta an yi komai da komai an ji hankali a kanta sai ya shigo da wani abu kuma daban wanda yake so ya dada nusar da al'umma akai wanda ba ma yana da nasaba da wannan sai ce ya ku al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah samu an sa wannan sunan har a tashi kiyama wallahi yace na rantse muku da girman Allah ma min ahadin a gairu minallahi babu mutumin da ya fi Allah kishi Allah ya fi kowa kishi kishi ko? mai kishi mutum ya ga wani ya za taɓa matarsa ya kake tsammani eh a sai inda ƙarfinsa ya kare shi kishi ne ko? ko ya taɓa masa ɗansa zai kashe shi ta ga kishinsa zai tashi ko? ko ɗan garinsu in a wata duniya ne ko karar fatarsu da dai sauransu irin wannan kishin to babu wanda ya fi Allah maɗaukakin sarki kishin an ya zane abduhu ya zama bawansa ya yi zina ya halicce shi da kyakkyawan halitta laƙar halakalar isa na fi a hasani ta ƙawimin Allah halicce shi a cikin kyawawar halitta mai kyau sarkakekkiya ya zo ta hanyar uwa mai kyau ta hanyar uba mai kyau kuma ya je ya yi zina Allah yana jin haushin wannan abu kuma yana jin kishi baya jin daɗin wato kenan hakan daban autar zane a matuhu ko kuma baiwarsa ya ganta ta yi zina baya kuma Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ita ta hanya wanda yake mafi kyau tsarkakekkiya kuma ta je ta yi zina da haka da ita da ta yi zinan da shi da yi zinan Allah yana kishin wannan abin da suka yi don haka Allah ba zai kyale ba ko ko mutum ya je ya zina da yar wani Allah maɗaukakin sarki yana kishin abin da ya yi na lalata yar wani ko ta je ta zina da ɗan wani Allah yana jin kishin abin da ta yi na lalata ɗan wani da ta yi Allah maɗaukakin sarki ba zai yafi akan wannan ba ma'ana ba zai yi haƙuri ba duk mutumin da ya je zina da iyalanka kuma ka gan shi kuma ka tabbatar da wannan har duniya ta wani zai wuyan gaske wannan abin ya fita cikin zuciyarka ko kuna tare da ita ko ka rabu da ita ma dan tsabar takaici to wannan abun kurjin har ka mutu ba za ka fita ba zai fita cikin zuciyarka don haka Allah madaukakin sarki ba zai manta da wannan ba zai manta da wai azambu layunsa ko zunubi ba za a manta da shi ba saboda haka yake cewa ya ummata muhammad ya ku al'ummar muhammadu wallahi na rantsa da Allah lau ta'alamu na ma'alam Allah da kun san abin da ni na sani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam labakaitum qalilan wala da hiktum kasiran haka ne sorry da la hiktum qalilan wala bakaitum kasiran haka ne da kun yi dariya yar kaɗan kuma wala da kun yi kuka da yawa abubuwan da na sani na gani da idona nake da yaƙini a kansu ilmul yaƙin da kuma haƙul yaƙin kai hadda ainihin yaƙin nake da su abubuwa yaƙini kala ukun nan nake da su a kaina a kan lamura na rantse da Allah da kun san su da dariyar ku za ta zama yar kaɗan a duniyan nan kuma wallahi da kukanku ya yi yawa da kukanku ya yi yawa da kukanku ya yi yawa a kan wannan lamarin saboda haka shi ba ku san da wannan ba yasa kuke ta yanka dariya ko ta kaza kaza kaza dariyar mai mutum zai a rayuwa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kunna mu cewa me mu ta amuli a rayuwa da abin da zai zo shi bayan tashin alkiyama to da wanda zai shagaltar da mu zai da samun tsoron Allah zai rage mana wato kenan auren duniya babu ni da'ibi salati jami'atan fil kusufi babin da yake magana cewa ana kiran sallan sallan kiswewa amma yanda ake kiransa ba Allahu akbar Allahu akbar shada la ilaha illallah shada anna muhammadar sahayya la sahayya la fara'a sai a ce as-salatu jami'atun haka ake fada in an abin nan sai in an rike loudspeaker sai a ce as-salatu jami'atun don kaji haka kasan haditha ta faru sai maza maza a taho masallaci sai a taho masallaci amma wani ana yin sa a kusufi kenan ko an abdullahi bin amrin radiyallahu anhu qala lamma kasafati shamsu kun gane ya fahimta kaulasan lamma kasafati shamsu ala adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta kisfe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nudiya sai aka yi kiran sallah amma kiran sallar da aka ce inna salata jami'atun lalle sallah tana kira mutane su taru a salatu jami'a ko inna salata jami'a to in mutane sun ji hakan nan sai su don haka wannan ana yin sa ba lokacin sallah ba ko yanzu nan wake a ta faru ana sun jama'a su taru sai su kira ya bude lasfika masallacin sun ji abin da sai ce a salatu jami'a a salatu jami'a shi kenan sai mutane wato kenan su taru wani hanya ne na tara mutane kenan ko da sanar da su kuma cewa ba lokacin sallar da aka saba ba ne babu ta'awuzi min azabil qabri bil kusufi babu da magana akan wato kenan ta'awuzi ta'awuzi shine neman tsari ko yawwa idan lokacin da mutum ya ga rana ta kisfi to daga cikin abubuwan da da a can a baya aka ba mu adin kula kace ku yi addu'a yanzu wannan babu yana so karantar da muke wani daga cikin addu'o'i shine a nemi tsare daga azabar kabari daga azabar kabari saboda kabari shine masauki na farko ko in yayi kyau na bayansa abin da ya zo zai bayansa zai fi sauki in yayi muni abin da zai zo bayansa zai iya yin muni ya fi shi muni saboda haka idan aka nauki Allah ba da kudin sarki tsari daga azaban kabari sai Allah ya tsare ka it means kare ki tsarin Allah daga sauran azabu ma gaba daya da bari mu ji ko haka din ya halatta riwaya daga nana Aisha Allah madaukakin sarki da ita take cewa anna yahudiyatan ja'at tas'al tas'aluha wata ba yahudiya ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambayan nana Aisha faqalat laha sai ba yahudiya ta ce ma nana Aisha a'adaki Allahu min azabil qabri Allah madaukakin sarki sai da ya kiyaye ki daga azaban kabari Allah ya kiyashe ki haduwa da azaban kabari wannan kalma sai kana Aisha sai ta dan mata gangaran haka cikin zuciyarta kabari kuma wani mutum ya riga ya mutu an ji an dana shi a cikin kabari da zai ribe ma ya lalace to yana ne maganan azaba kuma a cikin kabari to haka bayan an gaba sallah wa sa'alat aishatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana aisha sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ayu azibun nasu fi quburihim yanzu mutane a cikin kaburburan su ma ana musu azaba zai yiwu hakan din na ji ba yahudiya ta ce Allah ya tsare ki daga azabar kabari hakan din haka ne yana faruwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a idan billahi min zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a lokacin shi ma yana neman tsarin Allah daga wannan din shine mai azabar kabari shi ma kansa sai da ya addu'a ya roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azabar kabari mun gane yace wata eh kuma ya roƙi Allah madaukakin sarki shi ma ya tsare shi daga azabar kabari sun mazakarar hadisul kusufi to bayan nan kuma shikenan sai ta ambaci hadisin da ya magana wanda muka karanta a baya na kisfewar rana sun mazakarar fi akirhi sannan sai a ƙarshe sai take cewa sun ma'amarahun an yi ta'awwazu min azabil kabari a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci kowa da kowa ma jama'a su rika neman tsarin Allah daga azaban kabari daga baya sai aka samu na shahara cikin tahiya ko za mu dauki tsarin Allah madaukin sarki daga azaban kabari da fitinan rayuwa da mutuwa da fitinan eh yau da fitinan masihi dajjali da fitinan azaban kabari su ko tambayan kabari duka wa'annan sai aka koya mana mu rika neman tsari daga wa'annan saboda wata kenan matsalar da suke tattare da shi mun fahimci wannan don haka ya halatta in an yi sallar kusufi a nemi tsarin Allah daga azaban kabari kamar yadda halatta mu rika yin atahiya kamar yadda halatta mu nemi tsarin Allah daga azaban kabari a kowane irin yanayi babu salatul kusufi jama'atan babin da yake magana shi ya halatta za a yi sallan kisfewa a jama'a ko kuma kowa tasa zai yi shi shi kadai duk da cewa mun samu ansa a baya ko a cikin hadisin da suka ta amma bari mu abin da Imam Bukhari ya kawo nan hadisin farko na wannan babi daga Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki yadda da shi ce zakara hadith al-kusufi bi tulihi ya ambaci hadisin da aka yi magana akan kisfewa ya kawo shi dogon sa da tsawon sa sun makala sannan sai yake cewa qalu sai suka ce ya rasulullahi ra'aynaka tanawalta shay'an min maqamika thumma ra'aynaka ka ka'ata to bayan ya gama hadisin sai yake cewa da aka idar da sallah an zo ana zane sai suka yaci ya rasulallahi da ana sallan nan mun ganka wato kenan tanawalta sha'an go mun ga kaman kana kokarin kamowa wani abu a cikin sallah min makamika a inda kake tsayan kana gaba kana ba mu limanci sai muka haka zaka kamo wani abu sun mara ka ka'ata sai muka ganka kuma ka ja baya a razane ka'a yana nufin wato kenan ko janyewa in kun yi ca akan abu sai kuka razana kuka janye ba shine ake kiransa ka'a ko yawa balaraban kawai da jakin sai tandara shi a ƙasa ya fitan su ma mutane suka zo suka kewa shi da yara zai ne tashi sai ga mutane sun ja ba sai can malakum takakatun alayya kataka akwai ikum alazi jinnin ifran ka'u'ani ko ya naga kun yi caca a gara kun hina kun zabara kun jini ko ya bace ban gori eh ifran ka uwa ne to zu- mun ga ka ta kaka ata ka ja baya haka kaman za ka abin nan gudu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu inni ra'aytul jannata ana sallar aljanna na gani ko ku sani ba a baya mun karanta yake cewa law ta'lamu na ma'alamu ko da kun san abin da na sani kaga sallah ake yi amma shi ga aljanna a gaban sa an kawo masa ita aljannar gaba ɗayan da aka ɗaba ka kawo masa real aljanna din wata nawaltu unqudan sai na haka zan cafko wani abin nan, eh, nono na dabino irin mai na igiyar mai ƴaƴan dabinin da yawa nan cafko ɗaya in yago shi eh yanzu na sa tamka yau wa tamkar dabino sai na zan cafko tamkar dabino walau asabtuhu Allah da na cafke shi la akaltu minhu Allah sai na baku kuma kowa sai ya ci eh ai da kun ci da kun ci a aljanna la hawla la quwwata illa billah eh Allah da kun ci la akaltu minhu ma baqiyati dunya idan an zo an zuba shi a cikin masallaci na za ku yi ta ce za ku yi ta ce in dai duniya ba ta kare ba ba za ku iya cinyawa ba za ku ci ‘ya'yanku su ci jikoki su ci eh mu ma yanzu mun tashi daga damban mun tafi mu ya ga ci duk haɗar mutum ba zai ƙare ba ma baƙetin duniya matsayin duniya ba ta ƙare ba wallahi ba zai ƙare ba to abin aljanna yana ƙarewa ne kudufin daniya ko yawwa ba za ta zama abin nan ba to mun ji wannan yace wa ra'aytu nara na kuma ga wuta kuma bayan janye aljanna ya kawo mun wuta kuma yana ga taba ba ba ba tana barazana don haka falam ara manzara tunda Allah ya halice ni ban taba ganin abin kallo mummuna da kyakkyawa kaliyo mi kamar wannan ranar ba balo balo na ga aljanna balo balo na ga wuta kai ka- ko sau ɗaya ban taɓa kallon wannan ba ban taɓa ganin abu abza'u wanda ya fi firgita ni ba wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa kuma abin mamaki ita wutar daga majoritin ƴaƴanta su ne mata Ka- mata ka iyaye mu mata Allah da ya tsayar da mu gaba da ta mu da su qalu sai suka ce bima ya rasulullahi da wani dalili ya manzan Allah daga sabanin sassa in abu bai yi ba suna tambaya ko yau suna tambaya amma ba tambayar kurewa ba yawa nima ya rasulullahi wai suna son san dalili ne saboda kar su ma su fada irin tambayar huzaifa ko wani limani yawa qala sai yake cewa bi kufrihinna saboda butulcewarsu suna da butulu kila sai aka aka- aka ce yakfuruna billahi suna butulcewa Allah madaukakin sarki ne qala sai ya ce a'a ba haka nake nufi ba yakfuruna al-ashira suna butulce mai dangi dangi na kusa da su kira wai na kusa da su mazajen su wa yakfuruna al-ihsana suna butulce mai kyautai suna kyautai ka kyautata ka kyautata ka kyautata amma ina lau'a santa ila ahadihinna ko ihdahunna da za ka kyauta ma ɗaya daga cikinsu addahar tsawon rayuwarka kullum kana mata kullum kana mata kullum kana mata kullahu duk garaɓar rayuwarka sun mara'at minka shay'an sannan wata rana sai ta ga lapsis a jikinka wani abu da bai mata ba ka gaza ka kasa yi mata kala sai ta ce masa sai ta ce maka ji ta ce maka ma ra'aitu minka khairan qat to ni me ka taba tsina namu me ka taba tsina namu na alheri hmm a tuwa miyar kukan in amunan ne kenan go in a wata kasa ne ko sai sai a faɗa musu abinda yake abin nan eh to wannan zumbutul ce ma wato kenan abokin zama kenan da haka al'ashira abokin zama kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin dalilin da yasa da yawa daga cikin mata za su tafi wuta saboda suna butulcewa babu man ahabba al'ataka ne min kusufi shamsi babu wanda yake son a dalilin kisfewa ya yanta bayi haka ya halatta aikin ya rana ta kisfe annabi sallallahu ya umarni a yi sallah ya yi umarni a yi addu'a ya yi umarni a yi sadaka ko to yanta wuya fa shi ma ya halatta to bari mu ta abin da imam al-bukhari zai fada an asma'a asma'a baya karban sarfi ko ba ce asma'i ba ko an asma'a binta abi bakarin daga nana asma'u ma'ayar gidan sayyidina abubakar ita ce mahaifiyarwa abdullahi bin zubair ita wannan nana asma'u yar gidan sayyidina abubakar ne ko matan zubairu bin awam ɗaya daga cikin hawariyan ko kuma hawariyin annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya fara harba kifi a addinin musulunci ko yawwa kuma wannan abdullahi shi ne ake kina a nana aisha da ita ummi abdullahi ƙala take cewa nana asma kenan ko laƙada amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam bil itaqati ko bil ataqati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a yanta bayi fi me sai ku sufi shamsi lokacin da rana ta abin wanda yake da yanci da bawa yake so ya yanta shi wato ba karamin opportunity ne ba in wannan ya faru sai ya yanta shi kage yanzu annabi sa ya karanta da abubuwa da yawa fa duka kuma in ka duba su zaka ga makarimul akhlaq ne yin sallah makarimul akhlaq ne sadaka makarimul akhlaq ne sai mai kuma eh kabbara makarimul akhlaq ne yan addu'a makarimul akhlaq ne yan tabawa makarimul akhlaq ne abu ɗaya ne ya faru amma ya bashi dama ya masu wa'azi akan abubuwa da yawa gashi kuma yanzu ya ja kunnan mata su daina butulcewa mai amina dinsu babu zikiri fil kusufi babu da yake magana akan zikiri ranan idan kiswewar rana ta faru hinka ne la'alla wannan babi na daga cikin abubuwan da sa mutanen mu in kiswewar rana ta zo ta kowa ta sai ga an ɗebi gayya guda ana ta yawa gari ana ta abin nan wallahu ta'ala a'alam ana faɗar da abin da ke daidai da abin da ba daidai ba daga abu musa al-ashari qala qazabati shamsu fa qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fazi'an rana ta kiswe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi a firgice firgitan da yayin nan yana so ya sa firgitan a cikin zuciyan mutanansa sahabbansa ko da kuma ma kowane musulmi cewa in aya ta faru mutum su ji tsoron Allah ai dan a ji tsoron Allah ne ko yawwa amma kun ga kafirai na baya idan aya ta faru ba sa jin tsoro wa ma tugunil ayatu wa nuzuru an alqawmin eh kafiri na ko fasigina to da aya da wa'azi baya amfani a mutane wanda suke fasikai to wanda ba fasikai ba fa ya kamata ya musu amfani ya kamata ya razana su don haka ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya tashi a firgice yaksha yana jin tsoron an ta kuna sa'atu karfa tukun kiyama ne ta tashi kun ga dama a yi da aka tambaye shi yaushe za a yi tashi na kiyama ya ce mal masulu an ha bi alamin da sa'i to yanzu abu ya faru na firgici sai ce kaddai tukunna kiyaman ne ta zo haka ya kamata wata kenan mutum musulmi ya rika sawa a cikin zuciyarsa shi yasa wanda yake yawan tuno mutuwa da ya ga abu zai tunanin mutuwa da ya ga abu zai tunanin mutuwa za ka ga da da wayan gaske ka gashi yana kutsawa cikin aikin sabo saboda kowane lokaci yana tsammanin ta kuma haka ya kamata musulmi ya bada sai tashi yana tsammanin ya ce kadda tukun tashi na kiyama ne wa atal masjid dan haka maza maza sai masallaci wa salla bi adwalil qiyami ya yi sallah da tsayuwa mai tsawo wajen karatu wa ruku'in da kuma ruku'i mai tsawo wasu julin da su jira wanda take mai tsawo haka ne ra'ayatu hukattu ni dai irin wanda na taba gani ko sau daya ban taba gani yayi sallah tsawon tsayuwar ta yi tsawo ruku'in yayi tsawo su jira yayi tsawo kaman wannan ba in jiwa abu musa al-ash'ari haka ne yawwa ya ce saboda ka diin da na gani kenan mun taba gani ya haka ya fa'alhu mun taba ganin sa da ruku'u da sujada mai tsawo ya fa'alhu da yake aikata shi kaman wannan ba wa qala sai yake cewa hadhihi al-ayatu allati yursilu Allah la takuna li mauti ahadin wala li hayati wannan ayoyi da kuke ga Allah yana turowa din nan ba dan mutuwar wani bane ba dan haifuwar wani bane a'a walakin yukawifu Allah bihi ibadahu Allah yana kawo su ne don ya tsoratar da bayansa su rika tunancin akwai fa Allah duk abin da za su yi su rika kansu linzami duk abin da za su yi su rika kansu linzami don haka fai zara aitum shay'an min zalik in kun ga wani abu na wannan haka ne fafza'u ila sala ila zikrillah ku zabura zuwa ga ambatan Allah madaukakin sarki zuwa ga ambatan Allah fafza'u maza maza ku razana ku tashi ku je ku yi sallah tana daga cikin zikirin lahi ko karatun alkurai yana daga ciki ko yawwa kabbara tana daga ciki tasbihi subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah da sauran irin waɗannan abubuwan mutum ya tashi da su a cikin zuciyarsa kafin ma isa masallacin yayi da yawa da sauransu wadu aihi ku rika kiransa kuna addu'a kuna kiransa kuna kiran Allah madaukakin sarki wasu istighfarihi da kuma wato kenan istighfarin sa yanzu ya kara da istighfari anan ya kara da da menene ya kara da zikiri ya kara da istighfari akai cikin duk wannan ayyukan alkhairin da ya kamata abina mu zama mun koya idan wannan abin ya faru babul jahari bil qira'ati babin da yake magana to karatu a fili ake ko a bayyane bil kusufi a lokacin wato ganin kiswa nana aisha Allah da take cewa jahar nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul kusufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu a fili a lokacin da ake sallan kusufi bi qira'ati ya bayyana a cikin karatun sa a fili wa idza faraga min qira'atihi idan yayi karatun nasa a fili mutane suna ji ya gama kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai kabbara faraka'a sai ya ruku'u wai za rafa min raka'ati min raka'ati in ya tashi daga wannan raka'atin ya tashi sai kina yayi ruku'u ya daga ko kala sai ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd sai ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd in ya tawo daga ruku'u sai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana rabbana walakal hamd ثم يعود القراءه ko yi awidul kira'a sai ya dawo da karatu kuma ya dawo da karatu hakan nan ya yi ta yi fi salatul kusufi a cikin sallan kisfewar rana arba a raka'atin sai da ya raka'a hudu fi raka'atai ne a cikin raka'a biyu raka'a biyu talaka ya mata da aka raka'a hudu a cikinta ko fi raka'atai ne wa arba a sajadatin sajadar ma guda hudu ruku'u hudu sajada hudu kuma raka'a wato kenan guda biyu za mu shiga kitabun sujudi? na? lokaci ai? to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai allah muna roƙonka kama muladinsa ka ba mu ikon aikatawa abinda muka faɗa kuskure allah ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon yara